بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da azumi yau a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأئمة المجاهدين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم ثبت جنابي وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من النظر وأعوذ بك من الأقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إبغى مسلمين كذا ممنتا مناجي أزمي من زال صلى الله عليه وسلم يا أجي من قائدا نوجا وفطور سوى دجين كيدا رحمة نأبنجي دمي دمو في الشيء أزمي yace mu gaggauta wato a buɗe baki wato lokacin da rana ta faɗi kenan za ka buɗe bakinka ba wai sai ka yi sallah magriba ka gama sannan ka zo ka ce kana ci ka ce ka yi aiki ba ka yi aiki ba don ka wuce gona da iri saboda haka lokacin da rana ta faɗi sai ka yi buɗe bakinka ko da dabiniya ɗaya ko ruwa kurɓar ruwa ɗaya sai ka tashi ka yi sallan ka ka koma kuma ka ci abincinka normally wannan shine abin da wato manzo Allah ya fifita shi akan sauran haka nan sahur za a jinkirta shi ba wai ka tashi ka ci abinci kamar karfe biyu ko kuma karfe ɗaya ka ce kai sahur a ka ci da abinci amma sahur wanda an ce ta saharu fa inna fi sahuri baraka wannan sahur da aka faɗa cewa ku yi sahur da kwai albarka da Allah ya raba musamman cikin sahur za a ba muminai wannan dai baka ta tsere maka baka samu ba inda ka ci abincinka tun wajen wato karfe ɗaya da amina wannan sahur ana yi ne kamar kyauta ne na Allah kana karba to karkaki karkaki kyautan Allah ko da ruwa ne zaka sha da niyyar cewa sahur to ka san dai lokacin da ka tashi ga wato an kira salatu kafin a kira salatu khairun min an-nawm wa khairun min an da kamar minti 20 ko 25 wato lokacin kana iya kurɓar ruwa ka ce da niyyar sahur ko kuma dabiniyar ka ce da niyyar sahur ka samu sahur abincin ka kuma in kana so ka ci shi karfe daya biyu uku wannan gani daman ka ne amma sahur abin da ake so ka jinkirta sosai ba amma kuma ka manta fa ka bari har gari ya waye an kira salata khairun nan ka ce za ka yi sahur a'a wato manzo Allah ne ce ku gaggauta faqu fi fitr da kuma ku jinkirta ku jinkirta sahur wato sahur za ka jinkirta shi can kusa da a ce a salatu kai nuna shi ne kai ba dole ya zama abinci da yawa ba kurɓar ruwa ma ya zama sahur ko da niyya ya zama sahur inda ka yi niyya domin al'amalu bin niyya wato aiki duk abin da za ka yi niyya ita ce aiki Allah ya taimake mu.
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون Ubangiji yana ce lokacin kiyama yayi har mala'ika Israfilu ya busa ƙahonsa, to a lokacin ba wanda zai iya yin wasici ko kuma dawowa gida in yana waje ko ina gona ko ina kasuwa kasuwa ko a makaranta ko a ofis to babu inda aka same ka nan za ka shigo don nan ne kofar gidanka a cikin aljanna saboda haka kai numfashin nan kamar tafiya kafa kafa taku ne na kafafu ka zo kofar aljanna dab sai ka ga rai ya fita sai aka ce mutumin nan ya fi rabu duniya ya shiga lahira to wutan ne wato makomanka saboda haka kiyama in ta tashi kan babu wani sabon shiri abin da dai kake kai da shi zaka tafi ba sai ka yi shirya ka tanadi kanka ka sake niyya ka sake a'a lokacin ya mutum ya tafi saboda haka tanadi ka yi shi tun lokacin bai yi ba Allah ya taimake mu fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli yarji'un
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون to wancan da Allah ya faɗa duka ɗaya ne amma mun kawo bayanin abin da ya samu mutum a kan shi shi kai mutum kansa ba inda ya kiyama wato mutuwarsa shine karewar numfashin shi a rayuwar shi ta duniya kuma shine karewar takun kafafun shi na zuwa lahira to kuma idan an busa kaho da wannan kuma mutuwa na dukkan duniya ko kuma mutuwa na dukkan mutane wa nufiqa fi sur idan wato an busa kafo idan an busa kafo ko fa izahu min al sai ga mutane daga cikin kabura suna fitowa ila rabbihim yansu suna fitowa zuwa wurin ubangijinsu daga kaburan da aka binne su a cikin su قالوا يا ويلنا suka ce kaitonmu wato kaitonmu eh, wahala ta same mu man من ba an sana بعثنا من مرقدنا wa ya ta damu daga wurin makwanciyarmu muna cikin kabari muna zaune wa ya ta damu هذا ما وعد الرحمن وصدق sai المرسلون a ce a ce musu haga ma wa adarra wannan shine alkawarin da Allah ar-Rahman ya dau muku cewa bayan mutuwan kuma a duniya kuna mutuwa za ku shiga kabari idan lokacin tashin ku yayi kuma za ku tashi an busa kaho duk mai rai ya mutu an busa kaho duk mai rai ya tashi wannan shine wa'adin Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama wa sadaqa al-mursalun kuma manzanni da suka zo muku da can duniya sun ce muku bayan mutuwa wato bayan rayuwa akwai mutuwa bayan mutuwa قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا sun ce kai tun wata damu daga wannan kwanciya da muke yi muke cikin ta na kabari هذا ما وعد الرحمن وصدق sai a المرسلون ce mu- sai a ce musu wannan shine a wa'adi shine alƙawarin da Allah mai rahama ar-Rahman ya ɗau muku cewa za ku rayu a duniya in kwanakin ku sun ƙare mutuwa za ku yi in an sa ku kabari kuma za ku zauna shekaru arba'in irin na lahira sannan a tada ku idan an tada ku to kun ga alkawarin allah da ya yi muku a duniya ya cika kuma manzanni sun faɗi gaskiya lokacin da suka ke muku bayan rayuwanku nan akwai mutuwa bayan mutuwan kuma akwai tashi wannan magana ya riga ya tabbata Mhm.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ubangiji yana cewa ba ta kasance ba face tsawa ɗaya tak bai za mu jami'un da daina musayar da sai daga dukkan waɗanda suka mutu tun daga zamanin adam zuwa ƙarshen wanda zai yi su a duniya dukan su ga sunan an tada su suna nan gaban mu gaba gare mu suna tsaye duk kuma an sun halarta a gaban mu lokaci ɗaya duk su tsaya wa irin wannan tsayuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala فاليوم لا تظلم نفس فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون a lokacin ne za a tada su a tara su a gaban ubangiji kowa yana tsit ba magana annabawa kansu da manzanni ba abinda suke faɗa sai nafsi nafsi kowa yana kukan kanshi ta kanshi yake yi ba mai motsi ba mai magana ba har ma su zo mutane saboda tsananin abin su zo gun sai na adam su ce "Ya adamu kai ne ubanmu uba uban halitta kuma kai ne farkon annabawa da allah ya aiko wa 'ya'yansa wato ya aiko ka ga 'ya'yanka kai ne muke fata za ka taimake mu ka share mana hawaye wannan tsayuwa har har yaushe ga shi gumi ya haɗiye mu wani gumin shi wajen wato abin nan a- a- kafafun shi ko kuma in ce a- abin nan gwiwansa wani ya zo wato ah, abin nan ah, ah, ah, kirjinsa wani a wuyansa wani a bakinsa wani kuma ya haɗe shi gaba ɗaya saboda tsananin wahala to ya za a bar mu haka ya adam adam ce musu kun san dai abin da ya faru game da ni Allah ya ce mini kar na ci itaciyar nan na ci kuma ga wahalar da na shiga a cikin ta ni da ku duka ba abin da zan iya yi muku ku wuce ku je wurin annuhu watakila shi zai yi muku tun da shi ne farkon annabawan da Allah ya kawo su bayana kuma shi ne farkon manzanni da Allah ya aiko shi da bayansa ku je mun shi watakila ya taimake ku su je wurin nuhu nuhu alaihi salam zai ce musu kun ga Allah ya ba- ya umurce ni yi hakuri kar na yi addu'a akan mutane na na yi addu'a ban san abin da za za a gaya mini game da wannan ba nawa ma ta ishe ni kuje gaba ku nemi Ibrahim alaihissalam shine uban dukkan annabawa ku je ku tambaye shi za su je gun sayyidina Ibrahim sai ne ibrahim ya ce na faɗi wasu kalmomi su ba ƙarya ba ne amma wanda ya ji su sai ya ɗauke su ƙarya ne so uku na faɗa ina jin tsoron kar a tambaye ni kan waɗannan abubuwa ni ma ba abin da zan iya yi muku ko je wurin musa watakila da yake shi daga baya da ya zo ko zai samu hanya yi muku magana za a je gun musa alayhi salam musa ya ce musu kun manta mutum ɗin da ya isa na same shi a kasuwa na ɗauke shi da hannuna ya mutu a hannuna to watakila za a kama ni akan wannan kisa yau saboda haka ba abin da zan iya yi ku je wurin isa ko shi zai yi muku da yake shi ne annabi ya zo kuma ga shi nan bai ambata cewa bai ba shi da wani aibi ba ce ga laifinsa bai yi laifi ba har ya bar duniya a je gunsa za a je wurin isa alaihissalam isa alaihissalam yana ce musu ku je gun muhammadu ni ba zan iya gaya muku komai ba duk komai a komai da shiga mai shi ku je wurin muhammadu ku gaya masa sai su je wurin annabi su je masa ya annabi kai ne Allah ya sanya al'ummar ka ita ce cikamakin al'ummu kai kuma cikamakin annaba da manzanni Allah ya saukar maka da alkur'ani Allah ya sanya ka zama shine wato annabin karshe wanda kuma Allah ya nuna cewa ka zo rahama ne ga kowa da kowa muna fatan ka fi kewu daga wannan masifan da muke ciki kurum da muna so a yi mana hukunci kowa ya je inda za a kai shi to sai zaina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce musu su yi shiru su jira sai ya je ya nemi wuri kusa da ubangiji ya sujada to a lokacin allah zai bashi ya ce wasu kalmomi yabo zai yabi ubangiji da su ma'ana zai yi ambaton allah da su waɗannan kalmomi yake shi a nan duniya bai san su ba sai a can ne allah zai bashi bayan ya yi waɗannan kalmomi allah ubangiji sai ya ce ma mala'iku su gaya masa ko kuma shi da kanshi ce masa ya muhammad irfa rasa daga kanka san toka duk abin da kake nema yau ka nema za baka washfa tu shaffa kuma in kana so ka yi ceto ga mutane to an baka izinin ka yi ceto duk abin da kake so ka yi daga nan annabi zai ba zai gaya sauran yan uwansa annabawa da manzanni kowa in zai yi ceto ga al'ummarsa shi ma ya tashi ya je yi ceto ga al'ummarsa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ceto fa cewa bude kofar cewa kowa a yi mishi hisabi samun hisabin ma ya zama tashin hankali a lokacin to shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shi ne a can farko wanda zai yi wa Allah sujada kuma shi ne farkon wanda zai yi saurarin umarnin Allah kamar shi ne farkon wanda Allah zai ba shi izinin yin ceto haka Allah ubangiji ya sanya shi ne farkon wanda zai shiga aljanna Anas ibn Malik yana cewa ati baba yake maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake آتي باب الجنة فأستفتح زنزو قفر الجنة إن كنكس قوفا من مبا قوفا سي ملائكة الجنة أكوكو ملائكة قوفا الجنة إلا يتنبي من أنت من أنت كي وعيدي من مبا قوفا كوكو من كنكس قوفا إتي محمد قال نعم بك أمرت ألا ألا أفتح لأحد قبلك أن أمرتني دائما إن جرى wannan suna kai ne aka ce in na ji sunan kan bude maka ba zan bude ma kowa ba sai kai saboda gashi na bude ka shiga aljanna annabi ya fara shiga aljanna al'ummar sa ta fara shiga aljanna sauran annaba kuma duka kowa ya kira jama'arsa su shiga aljanna jama'arsa waɗanda sun yi imani da shi domin da yawa cikin annabawan al'ummunsu suna musu inkari ce sam mu ba mu gan ku ba masu kira Allah ya Allah waɗannan sai mana karya wai sun zo mu yaushe mun gan ku ma mu ba mu gan ku ba to Allah sai ya nemi annabawa ce musu shi ya san komai amma zai ce annaba to ku ina shaidun ku su ce shaidun mu dai Muhammadu da da da al'ummarsa su ne za su yi mana shaida وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا daga nan sai a kira wato annabi Muhammadu ya bada shaida eh lalle annabawan sun zo su idan da sakonka ya ubangiji kuma ni da al'ummata duk shaidu ne sannan Allah ubangiji ya rushe magana waɗancan kafirai ya sa wato wato annabawa da da al'ummunsu duka a cikin aljanna Allah ya samu cikin waɗanda za su yi sa'ada a wancan ranar
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون idan aka buɗe ƙofar ceto sai a ce wa mutane ya ku mutane dukanku gaba ɗaya yau ba wanda za a zalunta ba wani rai da za a zalunta ba wanda za a yi shi zalunci dukkanku za a saka muku ne gwargwadon abin da kuka aikata wanda ya aikata alheri to yana nan guzurinsa na alheri wurin mu za mu bashi wanda kuma ya aikata mummunan abu to sakamakon abin da ya yi ne yana nan a wurin mu shi ma za mu saka mishi da shi ya iya shiga utansa da azabarsa shi ne abin da zai faru
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون a wancan ranar in ka ga 'yan aljanna za ka ga a wancan ranar sun kasance cikin shagali cikin jin daɗi da kuma farin ciki su da iyalansu هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون su da kuma matayensu matayensu na duniya waɗanda sun mutu sun rabu lafiya da kuma waɗanda Allah zai buzurta kuma zai ba su su a can aljanna suna cikin inuwoyin aljanna suna cikin jin daɗi alal ara'iki suna kan gadaje waɗanda an adanta su da abubuwa na mamaki muttaki'un suna a shingin- a- a- a- a- a jingine a cikin gadajen nan لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون a cikin aljanna Allah shirya musu ababen marimari da abubuwa na jin daɗi duka dai daga cikin 'ya'yan itatuwa da sauran abin da kamar yadda annabi ya faɗa ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin wato abu ne wanda yake ido bai gani ba kunne bai taba jin sa ba ku zuciya bai taba yin tunanin sa ba duka dai suna cikin wannan ni'imomi wanda hum ma yad'un kuma suna da ikon neman abin da ma baya wurin su sai suke a kawo mana kaza sai kaza kaza din abin da sun nema din nan wato ya zo umurnin dan aljanna kamar kun a wurin ubangiji a nan wato wajen halittansa dan aljanna ya nemi abu nan da nan Allah ya halitta ya kawo masa wato ba wani jinkiri babu a abu abu nan ya kare sai gobe ne za a a babu shi ibnu abi hayyam da Sulaiman bin Musa yana ce Usama ibn Zaid yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana masahabansa wasiki yana musu wato wasiya ala halbi mushammirin ilal janna akwai wanda zai daure damara saboda samun aljanna cikin ku yana ga masahabansa Usama ibn Zaid yace manzo Allah yace fa innal jannata la khatara laha aljanna fa babu bata da kama bata babu wani abu da yake za a ce kaman kamanta bata da kama wato wani abu ne wanda yake nan gaba ne Allah zai bayyana su- shi gare mu amma babu cikin abin da muka gani ko abin da muka ji ko abin da mun tunani su duk babu shi babu irinta ita aljanna hiya wa rabbil ka'bati ita aljanna wallahi ubangi na ranze da ubangijin ka'aba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka wato ka kalle ta ba abin da za ka yi sai nurun kullu haka talala sai ka ga haske ne duk yana dan yana walƙiya ko ina warihuha tataz wa raihanatun tataz ko kuma dai itatuwa masu ƙanshi iska yana kada su su ne dai abin da za ka gani a cikin aljanna wa qasrun mashidun ko kuma bene babba an gina shi shi ne za ka gani a cikin wa nahrun mutaridun kuma kogi na rahama yana ta gudana a ƙarƙashin benayenta da ita itatuwanta ita aljanna wa thamaratun radiyatun ko kuma 'ya'yan itace nunannu waɗanda suna suna suna cikin daɗi wa zaujatun hasna'u mace kuma tana mace mai kyau tana nan tana jiranka a cikinta jamilatun tana da kyau wa hulalun kathiratun ababayen sawa na jiki suna nan ba su da iyaka wa maqamun fi abadin kuma rayuwa ce madawwamiya ita aljanna din nan fi dari salamatin kuma gidan aminci gidan amintarwa babu ba- bakin ciki ba abin da zai- kar- ba ka jin ma tsoron wani abu zai same ka wa fatihatin khadira sannan kuma ga sunan 'ya'yan itatuwa eh, wato waɗanda sun nuna suna nan da yawa ga sunan wa khubzatun wa ni'ma wa- wa wa habratun da kuma wato abin nan eh, eh, eh, eh, abin da yake cikin aljanna wato farin ciki kuma jin daɗi a cikin aljanna ta ce abin da kuke samu wato kamar ka ce anaka Allah a fakan asrur wal hubur misali wato alhabra ana nufin wato kwanciyar hankali cikin jin daɗi bismillah سلام قولا من رب رحيم to duk dai waɗannan abubuwa suna nan cikin aljanna da ni'ima da kuma wuri mai ɗaukaka da kuma kyawun jiki kyawun lamari kyawun yanayi duk da a cikin aljanna shin da kai wanda yana ɗaure ɗamara don neman ta sahabai sun ce shi usama bin zai yake abinda muka faɗa shine mun ce allah ya bamu na'am ya manzo allah dukkanmu mun ɗaure ɗamara sai mun samu wannan aljanna in dai ana samun ta ta hanyar imani da aiki to insha Allah za mu ci gaba da imani da ka azamu a kai kuma ayyukan da ka azamu a kansu za mu yi waɗannan abubuwa har mu samu wannan aljanna ya ce musu kulu insha Allah ku ce in Allah yarda suka ce insha Allah sun ce in Allah yarda to haka Allah uban yana buɗe kofarsa ga bayinsa mutum a rayuwar shi ta duniya ya san dai ga abin da yake kira shi na alheri wannan alheri ba sai dan wane ko wane ko a'a kai dai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah in farko ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah shikenan wato kai da sayyidina abubakar da umar da usman da ali dukan ku kun zama wato a jirgi ɗaya kuna tafiya lami lafiyan kuma dukan ku daidai ne ba wanda zai fi wani sai dai wanda ya kakkara ayyuka na alheri fiye da dan uwansa wannan kuma za a fifita shi bisa abin da shi ya aikata allah ya taimake mu
سلام قولا من رب رحيم salam ƙaular min rabbin rahim aminci faɗi ne na ubangiji maɗaukakin sarki wato allah shine zai ce musu assalamu alaikum ya ahlal janna a cikin hadisin jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu yace manzo allah sallallahu alaihi wa sallama yace baina ahlul jannati wani lokaci wata rana muta ma buta aljanna fi na'imim suna cikin jin daɗin su da shagalinsu istata da mu sai kuka suka ga wani haske babba ya rufe dukan aljanna kuma ba wanda ya san dalilin shi farafa ruwa sai suka kawo sun daga kawuna suna suna kallo fa idan rabbu tabaraka wa ta'ala sai da ubangiji madaukakin sarki sarki ubangijin talakai ban ashrafa alim shine wato ya nuna ya daga dan hijabi kadan ya nuna musu alamar cewa yanzu sun kusa ta gare shi ko kuma yana kusa da su ta saman su fa qala assalamu alaikum ya ahlal janna aminci ya tabbata gare ku ma abota aljanna fa zalika qawlu salamun qawlan min rabbir rahim annabi yake musu wannan shine abin da ake nufi da wannan kalma na salamun qawlan min rabbir rahim qala fa yanzur ilaihim wa yanzuruna ilayhi lokacin zai nuna musu kansa su kuma suna ganin shi yana ganin su suna ganin shi wato gani fa a lahira wanda a duniya ba a yi fa yanzu ilai wa yanzu na ilai fa la yaltafituna ila shan to bayan sun ga ubangiji sai ka ga sun yi wato sun yi zuhudu cikin duk abubuwa ba abinda ya shagaltar da su kuma ya ba su sha'awa su kalle shi kamar zaki ubangiji madaukakin sarki ba ruwansu da duk nimomin da suke fi aljanna mata ne wato mulkin da suka samu ne duk wannan ba zai dame su ba wato wannan ya fi musu daɗi a har lokacin da allah ubangiji ya ɗebe wato ya ɗebe wannan hasken ganin shi daga gare su kuma ya sa shamata hijabi tsakanin su wa barakatu alaihi kuma sai saukar da wato haskensa da albarkarsa a kansu fi a cikin gidajensu ma'ana dai ganin an an shamake su daga gare ta amma kuma hasken da suka gani da albarkar da ta sauko musu lokacin da suna kallon ubangijinsu zai saura a cikin gidan kowannensu baya rasa wato jin daɗin wannan abu da ya gani hadisin nan wato ibn abi hatam ya rawaito ibnu maja shi ma ya rawaito cikin sunna ibnu jarir tabari ma ya rawaito ni hadisi irin wannan yana cewa shi ibnu jarir yace umar bin abdul aziz wannan khalifa rashid wanda kun san shi wato wannan hadisi daga muhammad bin ka'ab al-qurazi shine yana bada labari daga umar bin abdul aziz yace إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار إذا ألا جمع لمن متعنين الجنة نأتا أقبل في ظلال من الغمام والملائكة يزوم سكيموني وتجزاجزي na wasu gizagizai shi da mala'iku wato da cikin hijabi ya kusanci bayansa sai ya yi musu sallama ya ce ya salamu alaikum ya ahlal janna ya ruduna ne su mayar mishi da sallama وأتوشيني سلام قولا من رب رحيم سيكي مسو سلوني كتنبيني كروكيني باكو فيقولون ماذا نسألك أي رب me za mu tambaye ka ya ubangiji da ka tara bukatar mutanen duniya duka a kan ɗayan mu ma zai iya ishe su ya ba su da abin da suke nema na kowane iri ai ba abin da ya gaza mana me za mu ba abin da ma za mu iya roƙonka to sai ce musu eh akwai abin da yana wuri na tukuna waɗanda ba ku sani ba sai buɗe ƙofar wato kyaututtuka kyaututtukan nan in sun zo ba su ta duk aljannan da suka samu kamar ba a yi komai ba sai su ringa karɓar wayannan abubuwa kowa abun yana zuwa masa a gidansa sun matati mutuhaf min Allah azza wa jalla tahmiluha ilaihim mala'ika wato a cikin gidajensu mala'iku ne suna ɗaukar kyaututtukan ubangiji a kawo musu wato kamar abin da basu damu da basu damu da shi ba amma da suka gani kuma ya ba su sha'awa sun karba
وامتازوا اليوم أيها المجرمون wamtazul yawma ku keɓe kanku gefe ku ware kanku daga cikin jama'a ya ku mujrim ya ku kafirai masu aikata laifuffuka ku yi ku yi nisa ku ku yi gefe ku ku kasance kaɗan wato a ran nan ne za a raba tsakanin su tsakanin mu- kafirai da muminai ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ya ku bani adam an koma kan wa- wa- wani lamari ne na kiyama na tsa- tsayuwa a gaban Allah ubangiji yana cewa ya ƴan adam ya ƴaƴan adam dukan ku ina kiran ku shin ba na ba na ce muku kada ku bauta mai kada ku bi shaidan shi ne wanda ya fitar ku daga cikin aljanna kuma shi maƙiyin ku ne maƙiyin baban ku ne إنه لكم عدو ban مبين ce muku shaitan din nan wani makiyi ne bay- bayyanannen ka- wato yana da ka- yayi- yayya gare ku bayyananna na ce muku wannan shine makiyin ku na farko ku nisance shi me yasa ku ba ku bi magana na ba وأن اعبدوني na ce muku ku bauta mini ni kadai هذا صراط مستقيم bina ni kadai din nan shine alqur'ani shine musulunci shine imani shine ihsani shine ikhlasi shine tuba shine taqwa shine gas- gaskatawa shine wato muraqaba shine mushahada shine komai da kwabin da in kun riga zai kai ku ya sa ku cikin aljanna saboda haka wannan shine tafarki madaidaici kace na yarda da Allah kamar wannan da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah ina so wato Allah in in faɗi ne don Allah ya sa ni cikin aljanna ba wahala ya ce masa kul amantu billahi sun mastaqim ka ce na yi imani da Allah kuma ka tsaya daidai tsayuwa daidai da shi ne ka idan da abin da ake ka yi ka bar duk abin da aka ce ka bari Allah ya ba mu dace
ولقد ضل منكم جبلا كثيرا shaidan ya batar da jama'a jama'a jama'a da yawa daga cikin ku أفلم تكونوا تعقلون shin har yanzu ba ku samu hankali ba ku kasance kuna da hankali da yaƙini ku tuba ku bi hanya ba هذه جهنم التي كنتم توعدون to idan ba ku sani ba lokacin da na ba ku alƙawarin shi ya zo kuma wannan ita ce jahannama ga ta nan ba nesa da ƙasa da ku ga ta nan ita ce jahannama wanda na ba ku labarinta اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ga kafirai ake zance ha wannan ita ce jahannama ga ta nan tana gaban ku wato abinda an yi muku alkawari da shi da ya zo lokacin shi isra'u halyon ku shiga cikin ta ita utan mimma kuntum takfur saboda kafircin da kuke yi a rayuwar ku ta duniya اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون a wannan ranar ubangiji yana rufe ba- bakunansu gabaɓu su ne ba- za su yi magana su ba da shaida wato gabaɓu su ba da shaida hannaye su ba da shaida ƙafafu su ba da shaida baki wa baki baki an rufe sauran jiki ma kowanne ko ci gaba ta ba da shaida akan mutumin nan mai su wanda ya rayu da su sun aboce shi a wannan duniya su ne za su ba da shaida kansa sai na anas ibn malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kasance tare da shi wato sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhahika sai annabi yayi dariya hatta badat nawajizu har wato aka ga hakorin shi yana dariya suka ce me yasa nake ina dariya yace musu wato shi dai yake musu kun san abin da yasa ni dariya suka ce Allah da manzonsa suka fi suka fi sani yace wato daga min mujadalati al-abd rabbahu yawm al-qiyamah wato ina dariya ne akan jayayyan da bawa zai wa ubangijinsa gobe a lahira ya ce ma ubangiji ya rabbi ya ubangiji na alam tujirni min zulm ai ba ka tsirar da ni daga zari kace wannan rana babu zalunci a cikin ta ba sai ce masa eh babu zalunci a cikin ta ya ce masa fa yaqulu la ujizu shuhudan ni la ujizu alayya illa shahidan min nafsi sai ce ubangiji ba na karɓar shaidar kowa cikin wato halittar nan sai dai daga cikina ba ni son shaidu sauran mala'iku ka masu rubuta din nan ba ruwa da su ni dai ina so wata shaida ta fito daga jikina ya ce ta ce ni nayi abu kaza nayi abu kaza ni da baki na ne ba zan ce nayi abu kaza ba kun ga rahamar Allah ya bashi a wannan lokacin ma daman yayi magana ya yi defendin kanshi sai ya ce فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يجي تو اي دي دي ranka wato kanka ya isa shaida a gare ka ba abun damuwa summa yukhli bainahu wa bain summa yukhalla bainahu wa bainal kalam sai a ce magaba ko shi duka sai a ce Allah ubangiji ya ce to shikenan wato jikinka gabaɗinka za su yi magana mala'ikun da sun rubuta abin kuma su ma shaidu sun zama shaidu akan abin da gabaɗinka suke faɗa ka yarda ya ce na yarda sai Allah ya ce ma bakin shi kai shiru bakin ya shiru sai ya ce ma gababun shi duk kowa ya faɗi abin da ya sani game da wannan mutum sai ka ga mutumin nan yana magana yana bayyana wato gababun suna magana suna hannu abin da ta yi wato kafa inda ta tafi kai abin da ya gane duk gaba zai duk zai ba da shaida akan lokaci ka zama kaza lokaci kuma duk abin da yana faɗa yana bayyana a gare shi ana gani duk abin da ya faɗa yana bayyana a gare shi yana gani kamar dai wancan muminin da Allah Ubangiji yana so ya mishi ɗaukaka muminin nan da Allah yana, yana masa ɗaukaka muminin da wato Allah ya mishi ɗaukaka ya kawo shi ya ce ka wato ya an kawo shi mutumin da Allah ya rufe mishi asiri a duniya yawanci mutane suna ya Allah ka rufe mana asiri ya ubangiji ka rufe asiri na irin waɗannan abubuwan ya yi laifi sai ya tuba kuma ya ce ya ubangiji na tuba ka rufe min asiri gobe a lahira irin waɗannan mutane za a zo da ɗaya sai da shi gaban Allah sai a sa shamaki tsakanin shi da mutane sai Allah ya ce masa wato me kake bukata ya ce ubangiji ni ne lamari na yana hannunka ya ce bari kafin ka gode mini kuma kafin yi maka kyauta bari nuna maka ayyukan da kai da kansa an haife shi jariri ga abin da aka yi masa ga abin da aka yi masa ga abin da aka yi masa har ya zama dan shekaru bakwai ya zama dan shekaru goma ya zama dan shekaru goma sha takwas lokacin da alƙalami zai fara rubutun abubuwan da yake yi ya nuna masa to yau ka balaga ko sai ce eh ya ubangiji ya ce to kaga ayyukan da ka yi duk ayyukan da yake nan yana jin su kamar yana kallon wani wanda kasa na bidiyo yana gani abubuwa da gashi motsi ga magana ga harkarsa ga ayyukan da yake duka gashi ne da tare da komai da kwanda tsirai shi da mai sai ce masa ubangiji ya tambaye shi kan kowane fasali duk abin da aka yi sai masa wannan abun kana kokonton baka yi ba sai ya ubangiji na san na yi sai yi kuka to a nuna masa har a gama duk sai ran da ya mutu kuma ce masa to gashi wanda shine tarihin ka na rayuwarka abubuwan da an shirya maka kai baka sani ba gashi an shirya maka waɗannan abubuwan ba ka gani ce na gani ka yarda na yarda ya ce masa to saboda addu'an da ka ne da kuma na san zuciyarka yana da kyau kana roƙon roƙona in sitirce maka wanda ya nuna kana imani cewa lallai za ka sadu da ni saboda haka a duniya na rufe maka asiri waɗannan abubuwa duk ban nuna ma kowa ba nan duniya kuma zan fallashe ka ba na gafarta maka su duka ga littafin a nan
a lahira nan lahira nan lahira nan lahira dai nan lahira kuma zan rufe a can duniya na rufe maka nan lahira ma zan rufe maka wato kamar yadda dai ka zata to na rufe maka asirin ka a can na rufe maka asiri a nan ga littafin ka ka karba da hannunka na dama sai ya fita ya je na farin ciki mutane suna ganin shi ke shiga aljanna to kaga waɗanda su ba su yarda ba kuwa dama za a ba su littafansu ta hannun hagu kuma a sa su cikin wuta suka ba su da ma dama abin faɗa to a nan ma shi mutum ɗan adam to yawanci wannan kafiri ne ke yi yadda ce ubangiji ba zai- ba zai yarda da shaidar kowa ba sai dai gababuna su su ba da shaida a kaina sai a tambayi gababun duk su ba da shaida daidai yadda eh, wato abu- abubuwa suka faru sai ce masa to yanzu ka yarda sai ce to mene ne dama su nake so na kubu- na kubutar to ta su suka halakar da ni ba abin da zan faɗa to a nan sai a ɗauko shi a kai- a kai shi wato azaba na na wuta Aha.
بما كانوا يكسبون da abin da wato suke wato Allah ubangiji ya sa zai saka musu bisa abin da suka aikata wato kowa za a yi za a sa za a yi mashi saka sa- sako wa kuma za a saka mishi da abin da ya aikata ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون walau na sha'u la tamasna ala a'yun da muna so ko a nan duniya sai mu rufe idanunsu fasahu sirata fa ne yusirun sai su su nemi hanya to ina ta ina za su za su ga hanya ba na mun ruf- mun riga mun rufe idanunsu ba ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا da يرجعون muna so da mun canza musu halitta a inda suke sai ka ga ba za su iya su yi gaba ba ko su yi baya ba
ومن يعرض ma'ana dai ana so a tabbatar da ikon Allah abinda mun saba baya magana in Allah yana so sai sai yi magana kamar yadda da abubuwan da suna faruwa tare da annabawa itatuwa su zo su yi shai- su- su su- su ba da shaidar su na imani dabbobi su yi magana da irin waɗannan abubuwa wato in Allah ya so duk abin da na jikinka da ka saba baya magana zai zai yi magana kuma kai kanka in yana so ya hana maka yi magana zai hana maka magana in yana so ya baka dama ka yi magana in yana so ya hana maka ganin hanya sai ya hana in yana so ya- ya ya baka ganin hanya ya baka dalilin shi haka in yana so ya canza maka halitta gaba dama zai yi saboda haka ka yi imani cewa ikon Allah ba abin da zai tsaya mata duk abin da Allah yana so sai ya yi ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون to mutumin da muka tada muka halicce shi ya tashi gashi nan ya balaga saurayi mai karfi yana tafiya kamar ya fuda ƙasa ya ɗau- ya ɗaukaka kanshi kamar ya fuda sama gashi nan yana tafiya da ya sa wasu kayayyaki ga kakaba da girma ko ba haka bane amma can cikin rayuwar shi ma in ya kai wasu shekaru sai ka ga dogon nan wanda yake sak ya sunkuya ya koma ma ya tafiya da kyar komai ma da kyar to wannan duk ikon Allah ne
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون wanda kuma muka bashi wato rayuwa mun bashi tsawon rai sai ka ga mu canza masa eh, halitta ma'ana mu sunkuyar masa da halitta mu sunkuyar da shi kasa afala ya shi ba za su gane ba Allah shine mai yin komai da komai وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين wa ma allamnahu shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake suna ce ai qur'ani waƙoƙi ne ya tara su to anna- annabi Allah yana ce mai wa ma allamnahu shi'ra ba mu koya masa waƙa ba wa ma yanbaghi da kuma waƙan ba ta inganta gare shi in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ba abin da yake sai dai ambato ya ambaci Allah da subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim ya hannan ya mannan ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram abubuwan da yake kenan amma waka shi alaihi salam baya waka kun baya inganci kun baya inganta gare shi sai dai Qur'an sai dai zikiri da kuma Qur'ani bayyananne sai dai karatun Qur'ani لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين mun aiko ka ne don litunzira man kana hayyan don ka gargaɗi mutumin da ra- yake rayayye da imani don ka yi ma waɗanda suna kwaɗayin aljanna wato waɗanda sun yi imani rayayyu su ne ka kwa- ka kwaɗaita su lamarin aljanna ka gargaɗe su game da wato sha'anin aljanna ko kuma sha'anin wuta liyunzir liyunzira da tunzira duka ɗaya ne wannan hafs wannan ko abin nan eh, wa- wa- wa- warsh Mhm. litunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu al-kafirin don ka gargadi mutumin da Allah ya raba masa imani ya tuba sai ka yi mishi bushara kuma huku- tabbaci- hukuncin hukuncin azaba kuwa sai ya tabbata akan kafirai waɗanda dai ba su yi imani ba أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون su mutane ba za su gani ba cikin abin da muka halitta mun mallakar musu sun ɗauka kamar su nasu ne wa'annan dabbobi da sauransu duka mu ne mun halice su mun mallakar musu su mun sa su a hannunsu suna amfani da su suna amfani da hawansu da sauransu
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما بس بس ga waɗannan dabbobin ni'ima dukan su mun halicce man halicce su saboda su raƙuma shanu ta awaki tumaki da dai sauransu fa hum laha malikun kuma mun ba tuku da men duk ba abinda ba fama kuma suna hawan su gashi mun sauwaƙe musu su mun fore musu su suna ci daga gare su suna hawa a kansu ولهم فيها منافع ومشارب suna da amfani da yawa a cikinsu gashinsu menene fatansu duk suna amfani kuma suna da abin da suke sha da gare su madara da mai da menene duka a falashi kuma shi bai isa wannan wato su gode mana ba واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون sun riƙi wasu gumaka maimakon Allah tabaraka wa ta'ala bisa zaton cewa wayannan gumaka za su yi su taimako a nan duniya da biyan bukata gobe a lahira kuma da ceto ko kaɗan ba za su yi musu komai ba لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ba za su iya taimaka musu da komai ba kuma su rundunoni ne na azaba za a haɗa su da su su ƙare wato su ƙara musu azaba فلا يحزنك قولهم kada ka yi baƙin ciki kan abin da suke gaya maka na zage-zage da ɓace-ɓace إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون mu mun san duk abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa kar ku damu da, da, da wannan أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين wato eh, mujahid da ikrima da urwa ibn zubair da suddi da qatada sun zo wurin abi eh, eh, eh, ubay ibn khalaf sun zo gunsa suka ce masa su- su- sun ce ubay ibn khalaf ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa yana rike da wani kashi busasshe Mhm. Ra- wato wanda ya rube yana yin haka yana ta farfasa shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ya muhammadu tana ce wai wannan za ta da shi wai mu in mun mutu mun zama kasusuwa irin wannan za mu tashi kuma ubangiji ya tashe mu ya yi mana tambaya kuma ya tara mu kuma ya sa mu cikin wuta wa'yan maganganun da ba su da kai ba gindi tana gaya mana kullum to Allah ubangiji ya ba da amsa shine a walam yaran insanu Allah ke ko
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين mutum ba gani ne mun halicce shi daga wani wato daga nuffa wannan ɗan ruwa da yake fita da shi namiji ya iso cikin mace Ba- daga wannan babu mai raunin nan fa aka halicce shi amma gashi nan waya tashi yana jayayya da husuma da ubangiji maɗaukakin sarki wa daraba lana masalan ya zo da wannan kashi yana buga mana misali wanda sai ya halka ya manta halittar da aka yi masa ai ya fi wannan rauni aka halicce shi ya zama yana da karfi to in ya mutu za a tashe shi kala sai yake man yuhyi al'idama wa hiya ramim wa zai raya kasusuwa irin waɗannan bayan sun narke sun tsufa sun tsufa irin wannan yana ƙaryata a batun labarin da aka gaya masa na tashi bayan mutuwa قل يحييها الذي أنشأها أول مرة kace masa kace wa zai raya wannan kashi da ya rube ya zama haka din wa zai raya shi ko to kace masa zai raya shi mutumin da dama can ya fara halittansa wanda ya fara halittan shi shi zai raya shi wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi dukkan shi masani ne ga dukkan sha'anin halitta ba abinda zai gagare shi الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا wannan mutanen ƙauye za su iya su sani wato Allah wanda ya sanya muku kuta daga cikin ƙasashe masu wato ƙasa ɗanye wanda yake bai bushe ba ku ɗauki mafari abubuwa da ka yi haka haka sai ka ga uta ta fita daga itace kuna gasa bunku da kuke so a geji duka ana yi duk makiwata na dabbobi don ka tambaye su da duk sun sani kuma duk mazauna ƙauye sun sani in an je geji an kashe naman geji ana so a gasa ba sai na dai an koma gida an sa an nemi a shana ko abin nan ba a'a daga cikin itatuwan ne ake samun wato utan nan ana fitar da ita wato wannan ko an sani sosai kuwa ne wanda yake ba boye ba ne to wanda ya sanya daga cikin utan da ba ta da uta uta to ka san wannan ikon shi ta isa komai da komai abinda baka zata ba zai yi maka فإذا الذي أنشأ ولا ما هو بكل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون sai ga ku kuna fura wato a takaice ne ka ɗauka Allah Ubangiji wanda ya sanya muku wato itatuwa masu wato da ganyen su waɗanda suna wato ɗanye su bushe ku zo kuna dafa abincin ku da su haka wato ikonsa ta yi zai muku wancan abin da ba ku zata ba ɗin ma wato daga mutuwan ku sai ku tashi kuma wanda ya ra- ya halicce ku tun farko zai tada ku bayan kun mutu Mhm.
أولي amma dai wannan na ƙau- na ƙauyukan da suna yi wani itace ana ce masa wato karor a cikin ruwa ana shirya shi kamar gi- jirgin ruwa ana hawa a kansa wannan yana ɗanye ma ana fidda wuta daga jikin shi sauran itatuwa kuma duka dai duk ut- u- itace ko ya bushe inda an samu a mafarin aka yi haka sai ka ga wutan ya daga duwatsu ma daga abin nan ma duk ya sa ya samu wuta ana abin nan ana fura ta Mhm.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
a wannan
أولم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم to akwai wani wanda ya- wani mutum wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin wani wani mutum game da dai tashi bayan mutuwa din nan ya ji wa'azin malamai sai ya ce kai Allah nan wato lamarin shi yana da wuya saboda haka ni kam zai yi kokari ba zan yi wurinsa ba inda an binne mutum zai tashi to a ƙone ni da wuta ta kita wato ta kini sun zama toka in huta shi ne al-imam ahmad ya ruwaito cikin wato abin da littafin salmusna حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال قال عقبة بن عمرو الحز- لحذيفة عقبة بن عمرو يتي لحذيفة ابن اليمان كجاء من ولي أبو لقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم يا جاء مكة نما ماكي يأتي فقال سمعته يقول ناجيش هنا تيوا ولمتم wato yana kyautata ma ‘ya'yansa amma cikin mu'amala wani lokaci yana zalunci yana shiga cikin kayan shi to shi ne mutumin nan ya tara ‘ya'yansa da ya ga zai mutu ya ce musu ‘ya'yana abin da nake son gaya muku yanzu ni na fidda tsammani da- da- da- daga rayuwa nan gaba in na mutu dukanku ku ha- ku taru ku tara itace ku ko- fu- fura wuta a jikin shi idan itacen nan ya furu sosai wutan ne ta tashi ku jefa ni a ciki jiki na ɗin ku jefa ciki saboda wato rus zama babu watakila wannan zai kubutar da ni daga azabar Allah abubuwan da na yi na gani ba su da kyau to mutumin nan sai Allah ya taga shi da ya mutu aka yi masa yadda aka faɗa aka ƙone shi ya zama toka da ya zama toka Allah ta taga shi ya sai da shi kamar yadda dai yana yana kamar yana duniya yake masa ne yau me yasa kai wannan ya yi mamaki yake ubangiji ban zace abun haka ba zato na dai da na kone kai na na guje maka don kunyarka da tsoronka da kuma gudun cewa in zo gabanka ka gani da laifukan da na yi maka shine kurum abin da ya sa ni na yi wannan ya ce wannan tsoro na kurum ya ce to na gafarta maka da rika shiga aljanna to wannan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari saboda haka Allah ne ya kyautata namu yana cewa lisa
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم شن mahalicin sammai da ƙasa ɗin nan ba shi da ikon ya halicci wasu irinsu ba a yana da iko zai iya dawo da su zai iya kuma halicci wasu daban ma bal bala wa huwa al-khallaqul alim shine mahalicci masani zai yi
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون innama amru lamarin ubangiji in ya so wani abu fa an ya kula lahu kun fayakun in ya so wani abu sai ce kun sai kaga abun ya wanzu wato kawai wata rana sai fara karatu ya cikin wani gari ya karanta a sab'a kowane surori na alkur'ani dogayen nan tun daga bakara har zuwa araf din nan ya karanta su a raka daya da ya tashi daga ruku sai ya ce sami allahu liman hamida sai kuma ya ce alhamdulillahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati ya faɗi waɗannan kalmomi وكان ركوعه مثل قيامه سيوس ركوعسا daidai da tsayuwarsa sujadarsa kamar ruku'unsa kai ya gama sallarsa ni na tsaya bayan shi da muka gama kafafuna duk kamar sun karye ba ni iya motsi shi kuma ba ruwan shi yayi wannan ibada yayi mana addu'a ya tashi haka kuma wani mutum yana cewa daga hazan yace Huzaifa yake masa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah da cikin dare yana ce Allahu akbar dari ta uku Allahu akbar zul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamati sannan ya fara karatu ya karanta bakara ya yi ruku'u ya tashi ya gama kuma sai ya ce subhana rabbiyal azim sannan ya daga daga bakara ya ci ruka sai ya ce ya qulu rabbiyal hamd bayan sujararsa yana faɗi waɗannan abubuwa can ƙarshe ce rabbi firli rabbi firli ya karanta raka'a guda fudu wayannan wato ya karanta cikin su baqara da ali imrana da nisa da al-ma'ida ko kuma al-an'am shi huzaifa ya yi shakka ya ce ya karanta waɗannan duk a raka'a guda kuma kun ga yadda wato wannan wanda an lamince masa cewa shi zai shiga aljanna bautansa yana wa Allah irin wannan don godiya ba don wani abu bane ba don cewa ya shiga aljanna ko kuma ya kubuce wa wutar dama waɗannan wato abu ne wanda yana matsayin shi na aljanna yana nan wuta kuma dama shi ba baya cikin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun duniya da lahira duk da baki ɗaya a cikin kuma har wa yau dai shi huzaifa yana ba da labarin malik auf bin malik al-ajjuhi yana ba da labari labari ke wata rana na tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama muna sallah sai ya karanta suratul baqara duk ayar rahama in ya wuce sai ya ce Allah ka rahimce mu in ya wuce na azaba ya nemi kubucewa daga da azaba Allah ka kubutar da mu can da ce kuma ce subhana lil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati sai ya yi sujada kamar tsayuwarsa har ya gama sallarsa ka ya karanta cikin wannan sallah a bakara da ali imrana da kuma wasu sura-sura har guda biyu tare da waɗannan to shi wato auf ibn malik abin da ya faɗa kenan wayannan hadisai duka wato sun tabbata daga si abu abu dawuda da tirmizi da da sauransu Allah ya taimaka mana ya ba mu himman raya dararen wannan wata na ramadana da abin da za mu iya na karatun qur'ani da kuma yin salloli irin na nafil Allah ya taimake mu Allah ya karbi ayyukan mu duka
Allah ka da lafiya ya ja kwana saska ta musulunci da addini akwai tambayoyi guda uku a takaice mai hukuncin wayanda suke tsananta tsayuwa a gurin sahu kuma su sa cewa sai an masu juna idan ko ba haka aka yi ba sallah ba ta inganta ba ya kuma sabbar sahun ma ya kamata su yi
to batun sahu dai lalle wato daidaita sahu yana daga sun- daga cikin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ba wai yadda za ka matsa jikinka da jikin wani ba shari'a ba ta ce ka mu- ka- ka matsa jikinka a jikin wani ka manna shi a jikin shi ya manna jikinsa a jikinka din ba dole ba ne amma dai a tsaya daidai kuma tsaho ana so ya tsaya daidai ba karkatacce ba wasu suna gaba wasu suna baya wani annabi ya hana saboda haɗin tsaho da daidaita shi yana kawo wani sakamako muhimmi wanda kowa yana so cewa Allah yana haɗa zukatan waɗanda suna cikin saku zai haɗa zukatansu kalmar su ta za- ta zama ɗaya za su taimaki juna to wannan ku abu ne muhimmi wanda musulmi ba zai ji ba shine amfanin wato daidaita saku amma ba wani da nake gani har ma wani da dokan kafafun mutane to ina gani ana yi a to wannan ne tsanantawa ne ka san dan adam yana tsanantawa lo- wani lokaci sai wuce gona da iri da wannan dai abin da yake faruwa amma dai sai da daidaita sako yana da kyau kuma sunna ce ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam in kuma an yi gaba da baya masallan kam ta inganta sai dai ladan ya rushe kuma ladan babu shi
tambaya ta biyu shin wanda yake fitar da zakka saboda mako da gangan har ya koma zuwa ga Allah za a iya fitar da daga cikin abin da ya bari zakkar saboda ya kubuta mun gane ba wanda yake fitar da zakka da gangan har ya koma zuwa ga Allah ya mutu za a iya fitarwa daga abin da ya bari bayan ya mutu zakkar ya ki fidda zakka ne ya ki fitar da zakka yawwa mutumin da ya ki fidda zakka da gangan har kuɗin ya ƙaura daga gare shi ko maga- magadansa ko na'am to magadan ba dole ne su fidda zakkar dukiyan ba dukiya sun mallake shi abin da dai za su iya su yi masa su yi masa sadaka su yi mishi azumi in ya bar azumi wannan shari'a ta faɗa amma batun cewa s- sallolin da ya fi yin su ko kuma zakka a cire ba dole ba ne ba ya cikin tsari in- in suka ce za su fitar ma babansu to ai ba za a hana su ba sai su fitar yana da kyau ya zama sadaka amma shi da ba za a kama shi a kan cewa da gangan ya ƙi fidda zakari ya mutu ɗin na maza ba shi ba
na uku me hukuncin wanda ya yi layya baya gari wanda yake ba mazauni ba ya yi layya yana wata kasar a babu komai ai kana iya yin layya yanzu ba muna zuwa saudiya ba wanda suke abin da muke yin zauna hadaya amma layya ma wasu suna yi ai in kayi sa- kayi ta kayi sadaka in a kasar ka ana maka ai yana da kyau ƙarin alheri ne ba wani abu ba ne
Allah ya saka da alheri in kuma a Allah kasar ka ba a yi maka can da ka samu dama ma in kayi babu kai babu komai ai duk ciyarwa yana daga cikin ciyarwa da musulunci ya kwadaita mu akan mu yi shi ne saboda haka in kayi sadaka ka zama hadaya zama layya duk da za ka samu ladan shi a wurin Allah ubangiji madaukakin sarki sai dai abin da ya fi layyar ka fitar a cikin cikin wato mabukatar kasar ka a kasar kasa inda kake الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا الله يا الله, يا الله. اللهم انا نسالك من ولايه رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا ومرضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا صعبا الا سهلته ولا بلاء الا صرفته ولا هما وغما الا كشفته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين امن الرسول ما انزل اليه من ربه والمؤمن كل امن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا